الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين يوكلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allah ya ce allazina yafkaluna waɗannan da suke rowa ma wajibu alaihim da abin da aka wajabta a kansu su hana badawa wa ya baruna nasa bilbukuli bihi kuma suke umartan mutane su masu zamanto marowata wa ya tumuna ma'atahumullahu min fadlihi kuma suke ɓoye abinda ubangiji ya ba su na daga ilimi walmali da dukiya wa humul yahudu su ne yahudawa wa atadna lil kafirina bi zalika wa bi ghairihi Allah ce mun yi tanadi wa kafirai akan wannan da kuma waninsa su hana ilimi su hana dukiya azaban muhinan ai za ihanatin Allah ce mun tanadar musu azaba ta wulaƙanci wato shi ilimi in Allah ya baka ka ba wa mutane idan Allah ya baka dukiya ita ma dukiyar ka yi kyauta ka yi sadaka kar ka yi almubazzaranci ko kar a dinga ziga ka jama'a ka yadda da zigan kai almubazzaranci idan kudin ya ƙare sai a koma kuma ana maka dariya ko sai ya ce me والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس باوا مغنى أكن الذين يفكلون ويأمرون الناس بالبخل sai ce wallazina shi wallazina nan wawun din lil adafi ce adafi ce akan allazina yafkaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wallazina yunfiquna amwalahum da waɗanda kuma suke ciyar da dukiyarsu ri'a an-nasi ay mura'ina lahum dan a ce sun ciyar kaga ba dan Allah ba kenan wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah ba ba kuma su imani da ranar ƙarshe ba kalmunafiki na kamar munafikai wa ahli makkata da mutanen makka wa mai kunin shaidanu lahu qarinan duk wanda shaidan ya zama abokinsa ko ya maru bi amrihi ka bi amrihi ka haula'i yake wato aiki da umarnin shaidan kamar irin waɗannan fasa a ƙarinan ba shi da aboki ya samu mummunan aboki ko ai fasa'a ai ƙarinan fasa'a fasa'a bi isa ƙarinan abokantakan nan tasu kusantar ta zama mummunar kusantaka wato ba shi da aboki na gari na'am وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم توميك غريسو لو آمنوا دا سن إيماني بالله دا الله واليوم الآخر دا رانر كرشي وأنفقوا مما رزقهم الله سكتشير دا أبن دا الله يأذر تاسو دا شي آه وكان الله بهم عليما Allah ya kasance masani ne akan duk abin da suke aikatawa fa yujazihim bima amilu sai saka musu da abin da suka aikata na إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله للشي أبنجي لا يظلم أحدا بيتشوتا ضيع مثقال ذرة ديديدا أون واتو ذرة menene zarra ce asgari na mulatin wato 'yar karamar wato tururuwa Allah ba zai cuci kowa ba da an yi kusa hamin hasanati au ya zida hafi sayi'ati a cikin kyawawan ayyukan shi Allah ya rage kaman kwatankwacin haka ko kuma a mummunan aikin shi Allah ya ƙara mishi a'a Allah ba azzalimin sarki ba ne wa in taku zarratun hasanatan ko da ƙwayar zarran nan ta zama kyakkyawan aiki من مؤمن نمؤمن يضاعفها من عشر إلى أكثر من سبع من سبع من سبع مئات ubangiji sai ya ninka musu daga goma zuwa ninki ta zama ɗari bakwai wa yati min ladunhu kuma ubangiji ya bashi daga gare shi ai min indihi ma al mudafati ya bayan wancan aiki nashi sai Allah ya ƙara ninka musu ajaran aziman laba mai girma la yaqdiruhu ahadun abinda yasa Allah ce ajaran aziman wato ba wanda yasa ya gaya ma ya girman ladan yake shi dai ladan na da girma girman shi ya kai kaman girman duniya ba wanda ya sani a ya hada duniya da lahira ba wanda ya sani la yaqdiruhu ahadun amma akwai ladaddakin da ake kayyadewa kamar ladan jana'iza an ce idan mutum ya sallaci sallar gawa yana da laban mai dutsen kaman girman dutsen uhudu in ya bi ta yana da dutsen uhudu guda biyu kaga anan an san wannan ga girman ladan sallar janaza amma wannan da ce wa yudha'if wa yu'ti min ladunhu ajran aziman sai ce la yaqdiruhu ahadun ba wanda zai iya kwatanta maka ce ga girman ladan sai shi allan da zai ba shi ladan to shi san girman ladan na'am فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف فكيف رايا إذا جئنا من كل أمة إذا مكذو كوت الأمة بشهيد بمشيدا ومشيدا أكنتا أن يشهد على هذه عملها wa huwa nabiyuha wato ma'ana kowane annabi shi ke yin shaida akan al'ummarsa mun aiko shi sannan kuma ya isar musu da saƙon ubangiji waje ina bika ya muhammadu sallallahu alaika wa ala alika wa sallam tunda kai ne annabin ƙarshen zamani sai muka zo da kai ala ha'ula'i akan wannan al'umma gaba ɗayanta shahidan mai shaidawa ko menene dalili shine wato su mutanen waɗancan annabawan suna musu ne cewa ba aiko musu annabi ba to saboda haka al'ummar manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita za ta shaida a'a ai mun kwata attaura da injila da zabura da sufi ibrahim wa musa kaga ba magana an aiko kenan ko sai ya ce me يومئذ يهد الذين كفروا وأسروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ أرانا تاشن القيامة يود الذين كفروا waɗanda suka kafirce za su so wa asarar rasula kuma suka saba wa manzon Allah lan tasawwa da ma a ce mana kunu turaban to su zamanto su ma suna cikin wannan cewa kunu turaban din kenan wata sawwa wata sawwu bihim al-ard kenan ko bi ayya kunu turaban mithlaha su ma ce su zamanto turbaya li azami haulihi saboda wato wahala na tashin alkiyama ko wa ya ƙulul kafiru ya laitani kuntu turaban lokacin da ake cewa kafirai ku kasance a turbaya ko a dabbobi su zama turbaya to su ma sai su so a ce su zama turbaya wala tumuna Allah hadisan kuma ba su su ɓoye wa Allah komai ba amma aminuhu abinda suka aikata ba za su taɓa ɓoye wa Allah komai ba sai ya ce ni آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى إلا آبر السبيل حتى تتصلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا أفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك كي إيماني لا تقربوا الصلاة كركو كسنت صلى أي لا تصلوا كركو صلى wa antum sukara alhalin kuna buge kar ku yi sallah kuna buge mina shurbi daga sha ko a hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa idan za ka yi sallah baka san me kake faɗa ba to kaga an shiga rudu ba sallah ba kenan kuma alqur'ani ya ce fa idza tama'anantum fa aqimus salah in kun nutsu to ku tsai da sallah so haka ita sallah ana buƙatar nutsuwa a cikinta don haka wannan aya sanadin saukarta sallah ce ta jama'a suna cikin hali na maye sai Allah ce to daga yau ya ku waɗanda kuka yi imani kar a sake zuwa a yi sallah ana tambele ana bigi a barta an haramta giya kenan kar a je sallah ana bigi hatta ta'lamu ma taqulu har sai kun san abin da kuke faɗa ai bi an tasu shine kun watsake mutum yana cikin halin watsakewa yana cikin halin nutsuwa to sai yayi sallah wala junaban sannan kuma ba a yin sallah da janaba sai dai kuma ana sallah da janaba kaga suratul nisa'i kenan amma wani irin sallah da janaba ana kawo da ita ba da ruwa ba in an samu ruwan sai a kawo da ita gaba daya shine me shine taimama don haka suratul nisa'i ta yi maka magana farko akan zumunci ta yi maka magana akan cewa ka ji tsoron Allah ko wanda ake haɗa ku da shi ta sa'alu na bihi wal arhama ku kiyaye zumunci sannan sai ta yi magana akan gado hukunce hukunce ne a cikin wannan sura suratun nisa'i shi sa ka kira ta suratun nisa'i surar mata sannan ta yi magana a kan girma da daraja na iyaye da yadda ɗa zai girma masu sannan suratun nisa'i ta yi magana a kan yanayin zamantakewar miji da mata sannan suratun nisa'i ta yi magana a kan wa ya kamata mutum ya aura wace ce ba zai aure ta ba ko sannan suratun nisa'i yanzu take mana magana akan abin da ya shafi yin sallah da maye ta ce kar a yi kar ma a je wajen sallah la ta kar a kusanci sallar ne ba ma a yi sallar ba ba kar a kusanci sallah ana halin maye sannan wala junaban kar a yi sallah ana da janaba har sai an kawo da janabar sai dai sharaɗi illa abiris sabili wanda ke kan hanya hatta tattasilu har sai kun yi wanka idan kuka yi wanka to shikenan sai ku yi sallah ko illa abiris sabili hatta tattasilu wa in kuntum marada in kuma ba ku da lafiya fa maradan ya durruhul ma'u wannan cutar in an yi wanka na janaba zai ƙara wa cutar ta haɓaka an ala safarin ko kuma dai kuna kan tafarki kuna kan tafiya ai musafirina wa antum junabun aw muhdasuna kuna tafiya kana kan tafiya sai janaba ta same ka ko kuma mutum yayi kari menene kari kari da ma guda biyu ne ko min duburin au min qubulin mutum yayi bayan gida ko ya fitsari alhali babu ruwa wanda zai iya kau da wannan najasar ko au ja ahadun minkum min algha'idi ko waninku ya je ya bayan gida ana cikin tafiya sai cikin mutum ya murda a mota ce direba dakata kasan shi yasa ba haushe yake kiran bayan gida ba haya ba mai dauke maka wallahi ai umarni ne na Allah da ya murda ya ce yana so ya mitin da kai a bayan gida wallahi sai ka je ko ina ya kira ka sai ka je kawai baka isa ka tsaya ba so da ka direba na cikin guda ce direba dakata yaya da Allah saurara ciki na ya murda sai ka yanki fegi malam a cikin daji ko aw ja'adun minkum min al-gha'ib ko dayan ku ya bayo daga bayan gida aw lamastumun nisaa ko ya shafi mata to shafan mata shafa biyu ne ya shafe ta da niyya ya ji daɗi ko bai shafe ta da niyya ya ji daɗi ba a ya shafe ta da niyyar ya ji daɗi kuma ya ji daɗin ƙasa da lazzatan wa waje da ha ya yi nufin jin daɗi sannan kuma ya ji daɗin kamar yadda abdullahi bin umar da imamu shafi'i suka faɗa amma abdullahi dan abbas anan ya ce a'a abinda ake nufi jima'i kaɗan aula mastumun nisa'a ko ya shafi matarsa wa huwa jima'u inda Abdullahi bin Abbas yace abinda ake nufi anan ana nufin jima'i shi kuma Imamu Shafi da Abdullahi bin Umar suka ce a ai ya shafi matar ya ji dadi har wani abu ya fita daga jikinsa saboda haka zai yi wanka to wanka ya kama shi amma falam tajidu ma'an babu ruwa تتطهرون به للصلاة بعد الدمج والتفشيش bayan ka nemi ruwan baka samu ba bayan ka yi attaftish ka yi bincike ko ina babu ruwan tufata yammamu sa'idan ɗayyiban sai ka nemi guri sa'idan ɗayyiban ƙasa mai tsarki ko dutse ko to sai ka bugi taimamarka ka فلم تجدوا ماء فتيمموا أي اقصدوا بعد دخول الوقت sannan ba a yin taimama sai lokaci ya shiga domin ita ana taimama ne ana yi sai a sadar da ita da sallah shi ne sai yi wala yasihu tayammumu qabla dukuli lokaci domin ba kaman alwala bace kasan akwai gwanin alwala wani da la'asar ma ce malam bismillah al'aula sai ce yana da tunta asuba to ban da taimama ita ba a rike ta ko wala yasihu tayammumi a illa dukul qabla dukulil waqti dole sai lokaci ya shiga sannan za a tada taimama saboda ana yin sai a hada ta da sallah turaban tsagiban fadribu bihi darbataini sai ka hada hannayenka guda biyu sai kai bugu na farko bugu na farko farilla ne bugu na biyu sunna ne idan ka tashi za ka yi bugu kamar ni yanzu da zobe a hannuna dole ne wajibun alaika na zuƙula katin sai ka cire zoben nan kamar da na cire haka sai ka ije shi a gefe sai ka buga ka haɗa hannunka idan kuma a ƙasar akwai ɗan wani ɗan ƙurzuno-ƙurzuno ko ciyawa wata kafi da ha kafidan kafifan sai ka ɗan karkaɗe ta karkaɗewa kaɗan haka sun mata masul waje sai ka shafi fuskarka amma bi amiyan wuya istibahata salati ثم تقول بسم الله sai ka yi niyya kamar azumi ne wato aikin ibada shi yasa kullum malamai Allah saka musu da alkhairi shi abinda aka musu a koya wa mutane kullum muna faɗa a koya musu ibada so da ita ibada ita ce za a tambaye ka a kanta akwai abubuwan da yawa da ake gaya wa mutane wanda in an gaya maka ko ba a gaya maka ma bai da amfani a wajen ko ka sani ko kar ka sani akwai abin da kuma ya zama wajibi a gaya ma ka sani kamar sallah ka iya sallah ka san ya ake sallah ka san kabli ka san ba'adi me farillan sallah me sunnonin sallah me mustahaban sallah bayan ka iya tsarki bayan ka san farillan alwala da sunnonin alwala hatta azumi din nan sai a tara mutum dubu a kulle kofa a ce da Allah malam muna so ka gaya mana rukunan azumi ne wallahi da wuya a cire mutum biyar su faɗa a mutum dubu ɗin nan amma ya fi shekara hamsin yana azumi rukunin azumi kawai muke so ka gaya mana kaga akwai matsala kuma dole sai ka san wannan rukunin azumin dole ka san rukunin azumi ya kana azumi baka san rukunin azumi ba shi yasa waɗannan ginshiƙai na musulunci tauhidi yadda da annabi alaihi salatu wassalamu ya fi kowa girma da daraja a dukkan halittu ka kulle a cikin zuciyarka sannan ka iya sallah in Allah ya baka kuɗi ka san nisabin zakka lokacin azumin watan ramadana kai azumin watan ramadana lokacin hajji kai aikin hajji in kana da hali limani sara ilai sabila shi ma aikin hajji dole ka san rukunan hajji a ina ma ake hajjin yaushe ake yin hajji ya ake aikin hajji aikin hajji kana nawa ne dole sai ka koyi wannan idan baka iya ba ka je kai ibada kamar aitan nasi to sai fa abin da Allah yi kamar aitan nasi fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun duk wata ibada karka yadda ka dinga yi da ka je ka tambayi malamai so da ka farko azumi akwai niyya a cikinsa niyyar azumi dole ne kai niyyar azumi 29 ko 30 amma da yaushe ake yin niyyar da ya sace daukar niyyar azumi dole ka san wannan bayan an ce an ga wata dawari za ka kwanta za ka yi niyyar daukan azumi ashirin da tara ko talatin ka yi niyya za ka yi shi ne don Allah gwari-gwari kenan sannan mahallin azumin watan ramadana mun faɗi ba a yin azumin watan ramadana sai a sai a watan ramadana amma a kowane wata ana iya yin azumi na nafila sannan akan iya rama kuma azumin watan ramadana bayan watan ramadana ya wuce kamar kana ala safarin ko fa'iddatun min ayyamin ukar ومن كان مريدا او على سفر فعده من ايام اخرى bashi da lafiya ko yana kan tafiya mai wahalarwa sai ya rama ya sha ruwa ya rama bayan watan ramadana to rukunin azumi kenan guda uku waɗannan dole ne kana musulmi ka san su kawai to don haka taimama tana daga abin da ya kamata dukka kowa ma ya iya ta ko kana da ƙasa a gidanka ko kana da dutse saboda fitar lokaci إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا da lokaci zai kubuce maka kuma kana da janaba a jikinka sai ka kama dutsenka kawai sai ka shafa sai ka yi taimama to irin waɗannan karatuttuka wanda suka fi shafan ibada su ne abdan su suka fi su ne suka fi domin su ne ake kiransu usuluddin ba furu'a ba wannan furu'a reshe in ka ga dama in ka sani ma babu laifi wani abu wani abun ma ba a gaya maka ba zai cutar da kai ba amma addini dole ka san shi dole ka iya shi inna allaha shi ubangiji kana afuwan ya kasance mai afuwa ne shi gafuran kuma ubangiji mai gafara ne shi Allah gafarta mana Allah mana afuwa sai ya ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil to bayan an koyi taimama an buga an shafi fuska an cire zobe in akwai zobe an shafi hannu daga 'yan yatsu zuwa nan gwiwa ko an kuma sada ta da sallah akan lokacinta dalili rashin lafiya ko kuma an rasa ruwa ko ana so ana sauri ana so a samu sallar akan lokacinta za a yi taimama to sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ce alam tara ilal lazina utu nasiban alam tara ka sani ilal lazina utu nasiban ga wannan da muka bashi wani wato rabo shine hazzan rabo min alkitabi na daga littafi wa humul yahudu sune yahudawa yashtaruna dalalata bil huda suna sai da shiriya su karbi bata wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna so a kauce daga kan hanya ta gaskiya sai ya ce min to sai ubangiji ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira wallahu ubangiji a'lamu bi a'da'ikum wato ya san makiyanku wa yakbirukum bima tabtanibunahum zai ba ku labari akan abinda suke ɓoyewa wa kama billahi waliyan ubangiji ya isa hafizan lakum mai kiyaye ku wa kama billahi nasiran ubangiji kuma ya isa ya zama mai taimakon ku ko aimani allakum min kaidihim zai kiyaye ku daga kaidinsu na'am ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa minan lazina hadu yuharrifuna al-kalima yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa yaquluna sami'na wa asaina wasma'a ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim وبعضا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هابوا أقيد جسين يهوداوا يحرفون الكلمة سكي تنج مغانا الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانده كيتكين التوراة نسفوف من زن الله إلى بأمين شن الله استبت أغريش أن معادئه أغربنتا سيس تنجتا allati wada'aha alaiha wacce aka ajiye ta a wajen wa yaquluna lin nabi sai suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sami'ina qaulaka mun ji maganarka wa asaina amraka amma mun saba wa al'amarinka ko wasma'a ghayra musma'in kenan bi ma'ana addu'a ay la sami'ita sun ji amma ba su ji ba wa yaquluna lahu suna ce mishi sai su dinga gaya annabi wannan kalmar mummunar kalma ce ta rashin ladabi da biyayya nuhiya aminci ɗarihi biha an hana a faɗe ta domin kalmar a luggarsu da ibrananci mummunar kalma ce ita ce ra'inan lagyan bi alsinatihim sai su juya harshensu ko suna suna suna suna irin wa'annan munanan maganganu waɗannan kuma wato suka ne ƙadan fi dinin islami suka ne ga addinin musulunci walau annahum da masu ce mana ƙalu su ce sami'ina mun ji waɗana mun bi kuma bayan mun ji mun bi wasma'a wanzurna lakana kairan lahum da ladabi da biyayya sai ce ya rasulullahi mun ji zancen da ka faɗa muna so mu magana da kai kaman suna ƙasƙantar da kai kenan ko kuma a duba al'amarinmu unzur ilaina a duba al'amarinmu mana wanzur na kenan sai Allah ya ce lakana khairan lahum in suka yi haka ya fi alkhairi a gare su mimma ƙalu da abin da suke faɗi a baya wa aqawama Allah ce shine yafi adalci walakin amma abin da yasa ba za su faɗi wannan maganar ba la'anahumullahu Allah ne ya tsine musu ai abadahum an rahmatihi ya nisantar da su daga rahamar shi bi kufrihim da kafircin su fala yu'minuna illa qalilan ba za su imani ba sai mutane yan kaɗan daga cikin su minhum daga cikin su ka abdullahi bin salamin kaman abdullahi dan salami da shi da jama'arsa sai Allah ya ce أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن ندمس وجوها ونردها على أدبارها أو نأنهم كما نأنا أصحاب الصفت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة أن مكبا التوراة إنجيلا أهل الكتاب كينا aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar min alqur'ani na daga alqur'ani musaddiqan lima ma'akum shi yana gasgata abin da yake wajen ku alqur'ani alqur'ani bai ƙaryata at-taura ba bai ƙaryata injila ba bai ƙaryata zabura ba bai ƙaryata sufi ibrahim wa musa ba bal ya ƙarfafa su ne Allah ce to ku yi imani da shi min qabli an nada misa wujuhan tun kafin mu shafe fuskar ku namuhu ma fiha min al-ayn wal anf wal hajib kafin mu shafe idanuwanku da bakinku da hancinku فنردوها على أدبارها فنجعلها كالأكفاء لوحا واحدا مميد إتا كمان كيع تزمواتو كمان اللو قداتا باب إدو أكيع با هنسي أكيع با باكي أكيع الله يتشيكا بمشاتي أو نعالهم كوكما ملأنشيكو shine namsun iradatan mu shafe ku ku zama kaman birrai kama la'ana ashabas sabti kaman yanda muka shafe mutanen asabar suwa mutanen asabar wanda aka hana su yin kifi suka je suna kifin ranar asabar Allah ya shafe suka zama birrika wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance ai qada'uhu hukuncinsa mafi'ulan in ya tashi wallahi yana aikatawa da ya tashi zai aikata aikin saboda haka ku hankalta sai ya ce ne ubangiji maɗaukacin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima inna Allah ubangiji kasancewa ya kasance lallai shi ubangiji la yaghfiru bai gafartawa a yi shiraka wanda ya haɗa shi da wani awa bai so a haɗa shi da kowa wato wannan yana magana akan masu bautan lata da uzza da manata da isafatu da uban ko a bihi da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta wa wani zunubi wanda ba shirka ba من الذنوب كو لمن يشاء مغفرة له غند يا داما غفر غريش بأن يدخله الجنة بلا عذاب يشغل da shi aljanna ba tare da azaba ba wa man sha'a kuma wanda so azabahu ya azabtar da shi min almu'minina bi zunubihi thumma yadkhuluhu aljanna daga cikin mu'minai yana da wani dan zunubi kuma an kai an auna kayan ya gagara kaiwa to shi kenan sai a dan sa shi a fursuna Allah raba mu da fursuna to idan aka sa shi a fursuna ya gama cinye wannan zaman sai a fitar da shi sai a sa shi a aljanna wa ma shirk billahi duk wanda ya hada Allah da wani faqad iftara isman ya kirkiro zunubi aziman wanda yake mai girma sai ya ce mai ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر ألم تر كاسن كي دوبا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوئن يهوداوا سنة أركي كنس سنة نحن أبناء الله وأحباؤه كيف yuzakkuna anfusahum wa humul yahudu suna yahudawa har su karu yayin da suka ce nanu abnaullahi wa ahibbau suka ce su ƴaƴan Allah ne ma kuma su ne masoyan Allah dan haka ya za ce za su sa wuta ai ba ba su ga dalilin da za a musu azaba ba Allah ko ba shi da da qul huwallahu ahad a balla a ba haka zancen yake ba shi ubangiji yuzakki yudafiru mai yasha shike tsarkake wanda ya ga dama bil imani ya sa shi yayi imani wala yuzlamuna yunqusuna min a'malihim kuma ubangiji bai tauye wa aikin mutum ko dai fatilan ko dan kadan qadara ishratin nawati fatilu akwai wani abu kusan ka ga dama ka ci ko baka ci ba ba zai rage maka cin abin ba fatilu kenan shine wato mutum ya ɓara dabino idan ka ɓara dabino akwai wani farfara a cikin dabinon ko wani ɗan yana yana shi ake kira fatil kaga alkur'ani kenan Allah ce ma farna fil kitabi min shay'in babu abin da aka bari wanda baya cikin wannan littafin amma inda matsalar take shin kai ka san inda yake so a kiyaye alkur'ani yana da girma duk abin da za ka faɗa inda ba zai zama alkhairi gare ka ba da al'ummarka ya zama ka haɗa kai karka raba kai to karka faɗe shi kuma karka sa alkur'ani a gaba ka dinga fassara shi da ra'ayinka da ganin damarka ba za ka kai labari ba yukusha alaihi su'ul katmati ƙarshen rayuwa ake jin tsoro amma dole an ka je wajen malamai ka koya suka koya maka suka kabiya suka tabbatar ka iya suka ce sun maka izini sannan kuma je ka kai to shikenan haka ake yin tafsiri ba daga sama ake kirkirowa ba ce je ka fara a'a annabi alaihi salatu wasalamu cha aka ce mishi iqra'a ya ce ma ana bi ƙari'in kaga jiki da jini kenan jismaniyar sai ce ikra bismi rabbika allazi kalak kalakal insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyi su aka fara saukarwa kuma ranar monday da haka annabi ya ce yana yin azumi a ranar monday fihi unzila alayya wa fihi wulidtu ranar aka saukan min da alkur'ani sannan kuma a ranar aka haife ni so da aka alkur'ani babban littafi ne sai Allah ya ce mi انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به اسما مبينا انظر يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم wannan maganar sai ta ba halarar ilahiya abin mamaki sai Allah ya ce manzo Allah unzur muta'ajjibina yace kallo na abin mamaki kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib yanda suke kirkiran ƙarya wa Allah bi zalika da wannan zancen nasu amma wa kafa bihi isman mubina wannan ya isa a wajen Allah zunubi mabayyani ba zai taba koyuwa ba na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر يا ساكي ما يميتاشي كذا وانتم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Allah ya sace gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli wani abun mamaki a wajen suwa allazi ila allazina utu nasiban waɗanda muka ba su wato wani abu min alkitabi sun san at-taura da injila da zabura su ne ahlul kitabi wato yahudawa da nasarawa kenan amma yu'minuna bil jubti wa daguti sun yi imani da jubti wa daguti da kuma wato gumaka amma sunan jubti an ce wani katon gunki ne a lokacin a makka sanaman li quraishin wato wani gunki ne na quraishawa shi jubti ana yanka masa akuyoyi da dabbobi wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna cewa dan da suka kafirce kaman Abu Sufyan da sahabbansa hina qalu lahum yayin da suka ce musu anahnu ahada sabilan wa nahnu ulatul baiti wa nasqal hajja wa naqaru dhaifa wa nafkil ghina wa na'malu am muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai su tara makiya Allah suna gaya musu cewa mu ne muke kan gaskiya ko ku ku kalli farko suka ce su ne suke yin hidima ta ɗakin Allah ka'aba su suke ba alhazai zamzam su sha su ne suke yin gara abincin baki su ne kuma duk wani wanda ya zo yake da wata damuwa suke tunkuɗe masa wannan damuwar suna yaudarar su kenan sai suka ce to mu ne naf'alu an muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne masu yin wannan aikin ko kuma wani ne yake yi alhali shi ga shi wa ƙarƙa na fadina aba'ihi wa kaɗa'ar rahima wa farakal harama ya bar addinin iyayensa ya wanke zumunci sannan kuma ya raba kan mutanen harami manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinin sa dinu ibrahim dinan hanafiyan addinin musulunci ba wanda ya hada zumunci kaman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba kuma wanda ya taimaki makka da madina kaman manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka je suna yaudaran makiya allah da irin waɗannan maganganu haula antum ahada min allazina amanu sabila haula antum ku a ba ka zamanto wato mafiya kan hanya ta gaskiya minan lazina amanu sabila ga waɗanda suka yi imani a waɗanda suka yi imani suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke kan hanyar gaskiya ba ku ba sai ya ce me أولئك أولئك الذين لعنهم الله ومن يرحمه الله فلن تجد له نصيرا أولئك ما سوانا مجانا ودنا مجانجانو ما سينتا sune allazina la'anahumullahu sune waɗanda Allah ya nisanta su daga rahamash wa man rahamahu duk wanda Allah ya nisanta shi daga rahamarsa wato ma'anar tsinuwa kenan abadawun lahu min rahamatihi ko falan tajida lahu nasiran ba wanda zai hana ubangiji ya yi mishi azaba ba wanda zai iya hanawa to su waɗannan masu wannan magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan muminai da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la'anahumullahu ومن يلعنهم الله فلن تجد لهم نصيرا saboda tsaurin kai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zanna da shi sallallahu alaihi wasallam amma ba su imani da shi ba hasdan saboda hasada wa bugudan saboda kiyayya da kuma jin haushi dan mai yasa Allah zai masa irin wannan ni'ima ya zamanto duk duniya gaba daya ba wani annabi a lokacin sai shi duniya dukkanta shi kadai shi ne annabinta Allah ya annabawa da yawa a lokaci da gan su rigijin kasuna amma shi banza Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa shi kadai ne shakundum har yau har kuma a tashi kiyama sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam shi kadai shi yake juya wannan lokaci don haka sai abin yake damun su har ma aka samu annabawan ƙarya a lokacin irin su musailamatul kazzabi kuma suka samu mabiya amma ana yi masa wahayi ba a masa wahayi shi wanda ake wahayi ya kubiru a magaba anka ya baka labarin abin da yake ɓoye ba da baka sani ba naka da wanda ka sani naka kuma ya gaya maka abin da zai faru sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so da haka Allah ce to su waɗannan masu waccan magana muminai su suke kan gaskiya ba su suke kan gaskiya ba duk wancan aikin da suka yi na ba da ruwa a lokacin aikin hajji na ba na taron baki na dukkan hidima da suka musu an biya su a nan a duniya domin wa malahum fil akhirati min nasib ba su da nasibi ko kwaya ɗaya gobe kiyama a duniya kaf za a biya su sharaɗin a biya mutum aiki a lahira ya yi imani da Allah ya mutu musulmi wala ta mutunna illa wa antum muslimun to shikenan ayyukan da aka yi sadaka zakka aure hidindimu na 'ya'ya da iyaye da sauransu to sai a zo maka da shi sai a cika maka a mizaninka amma idan ba yi imani ba babu sai a gama biyan mutum a duniya sai mutum ya shekara goma bai taba ciwon kai ba shekara goma yana ce ma ya manta lokacin da zai yi rashin lafiya kai akwai matsala e gwanda zai dan dinga tabawa a yi zazzabi ko ba haka ba ne a yi lafiya yau da lafiya to ka san tuka firu zunub rashin lafiya na kankare zunubai a gaya ma magana ta ɓata maka rai wancan ya soke ka wannan duka irin waɗannan abubuwa ka san mumini ba a barin shi haka ba jarabawa ba a barin shi kowanne da irin yanayin yadda Allah yake ɗora mishi amma duka ana yi ne domin kankare zunubai Allah kankare mana zunubanmu Allah ya ji kan iyayenmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam